guda ɗaya wanda babu wanda ya san ladansa sai Allah tabaraka wa ta'ala shine azumi domin azumi kan ba na ɗan adam bane na Allah ne wanda kuma Allah shine mai yin sakayya da azumi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu rike amanar azumin mu samu ladan azumin mu wanda ba shi da iyaka azumi nau'i ne na hakuri Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ita wa yi wasu sabiruna ajruhum bi ghairi hisab kadai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da hisabi ba nan فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا قضيتم مناسككم إذا كنتم كملا wato kun ba da ibadunku na aikin hajji ibadodi na hajji kun jefi duki na akaba kun yi dawafi na ifaba kun taho daga mina duhu wasu ma hu ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da tasiri da kirari ga Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ambaci Allah ka zikri kumu aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku a da in kun gama aikin hajji kowa sai tsaya yana ambatan iyayen sai na alfahari da ubanni da su yanzu ku ambaci Allah kamar yadda kuke yin alfahari da iyayen ku au asadda zikra ko kuma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayen naku wa minan nas akwai daga cikin mutane mai yaqulu wanda yake faɗa a cikin addu'ar sa rabbana atina fid dunya ka ba mu bukatar mu fid dunya a duniya wa ma lahu fil akhirati min kala ba shi da rabo a lahira har yanzu akwai masu irin wannan wanda waɗansu mutane za su aikin kaba za su aikin haƙi wani ko shaɗan ya gaya musu sai ka ga sun je sun yi kashi da ganga a kan dutsen gaba ko a kan marwa saboda haka sai waɗansu ma dai suna zuwa da muna da ayyuka marasa daɗi mutum ya shiga cikin haramin ya sai aikata mummunan aiki ya shiga harami da jalaba ya dawa sai haka kaga wanda ya je cikin wannan ai kaga ya je da koran bala adda bi dole ya sana wa ma lahu ila kirfi min kala to wannan ba shi da rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa minhum akwai daga cikin su kuma duniya da'iman idan mutum ya karkada zuciyarsa gabaninta to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi duniyar gaba ɗaya da abin da yake cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tafarrabu min humumi dunya masalatu فإنه من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله له أموره وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة هم أكبر همه جمع الله جعل الله جناه جمع الله شمله وجعل جناه في قلبه وما أقبل أبد على الله تبارك وتعالى إلا جعل قلوب الناس تفيد إليه بالود والرهبة وكان الله بكل خير إليه أثرا النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa tafarrabu min humumi dunya masalatu ku karkaɗar da zuciyarku ku share zuciyar ku karkaɗar da ita daga damuwoyi na duniya kada ku yarda zuciyarku ta shiga da damuwar duniya ku karkaɗa duniya a zuciyarku masalatu iya ƙoƙarinku domin fa innahu domin cewa shi lamarin man karatu duniya akbar hamli wanda duniya ita ce mafi girman damuwarsa to shakasa Allahu lahu umuru sai Allah ya tarwata masa lamarin sa sai kaga ya kama nan ya kama nan ba irin hawa da saukan da zai yi ba domin dai ya zama ya yi fice a duniya kaga ya je da duniyar ta zama wayansu suna nan masu bokanci ko gumakansu na tsafe-tsafe za su gaya musu za su gaya masa matuƙar yana son biyan bukatarsa to iya zaman zaman da kan kujerarsa da abin da yake kai ko iya neman da abin da yake nema to kar ya kusanci mace ya zama namiji ne matarsa to shi kenan kuma wannan kaga na farko dai ya zama mai bautar gunki can da bai sani ba bautar gunki mafi zafi wani ya ɗora shi akan wata bauta ta musamman wanda bukatar ta duniya ta zama haka wani a gwada masa kan jinin mutum wani kowa ɗaya da irin gunkin da za a ɗora shi a kai na san zuciya yana jinsa to kuma hakan ba zai sa ya samu biyan bukatarsa ba Allah zai ya tattara farawa umrahu sai Allah tarwata masa na malinsa kuma wa ja'ala faqrahu baina ainihi sai ya sanya talaucinsa a kai idanunsa sai zama ya mallaki duniya ya mallake ta ya mallake ta ya mallake ta amma bai sani ba ta gama mallakarsa ya tara fiye da abin da ɗan adam zai tara ya gama sannan sai Allah zai ɗauke masa wuta ba mutuwa nake nufi zai ɗauke masa wuta ba ya tara komai a hana shi cin komai a hana shi zuwa da komai kullum ya zama rayuwarsa ko dai sai ya saboda san duniya sai ya sha maganin barci ya zamu dama ya barci in bai sha wani abu ba ba zai iya yin barci ba sai zama kullum yana nan wani lokaci sai ya sha wani abu wanda zai sa ya dinga bacci wai saboda tunani ya yi masa yawa baya samun bacci an raba shi da duniya ta raba shi da Allah duniya ta raba shi da da nutsuwa wa ja'ala faqrahu baina ilayhi Allah sai ya sanya talauci sa a kan idanunsa komai ya samu ba zai iya dangana ba komai ya samu ba zai iya wadata ba wannan kuma ba sai mai akwai ba ko kai ma mara cikin in duniyar ne ta zama damuwarka sai ya zama na taba ganin wani mutum ni ya zo yake samun matatuwa ruwa ke turawa amma tura ruwan da yake yi kullum in ya za tara kuɗi zai samu kuɗi ya kai wa mai malami mai buga ƙasa ne ya buga masa ƙasa a ina ne inda wai ana so a nuna masa duk inda ga wani gida a daji an ce gidan wani babba ne sai ce to komai aka yi gidan gonan nan sai ce to komai aka yi ya kore shi gudan ne ya yi dutsen a ƙasa ya saka daloli saboda haka yana so a gano masa duk inda ya samu kuɗi ya zera da ya samu kuɗi can da kai a buga masa kullum ya tsana in ya je can ya ga mai gadi ya je ya kuɗi a sa mai gadi ya bar shi har da kai to kadan ba ya sa wata rana zai je tsallaka wata gidan gonar ya gamu da wani abu na na masu gadi to kaga ba shi da komai amma duniya ta zama damuwarsa ya kafa nutsuwa me ba ya haɗu da wannan tura ruwan nasa yana ci da iyalansa ya zo masa Allah ya tarwata masa dukkan da manzo haka wannan son duniya da falla fare a duniya ba sai mai akwai ba ba sai mai babu ba man annabi yake wa man wa ma wa an tusawi ma zikr wa mithluhu su inda da yi shirin ji ibnu malik al-alfiya man kanat ad-dunya akbar hammihi wanda duniya ta zama ita ce mafi girman damuwarsa to shakata Allahu lahu umurahu Allah zai tarwata masa dukkan lamuransa wa ja'ala faqrahu baina ilayhi sai kuma sanya talaucinsa akan idanunsa وما أقبل عبد على الله بقلبه باكما بعضي تبا فسكنتا ألا دوشي ينسبا إلا جمع الله له أموره لأن يا تارا وزعل أولا فكل يرسل القوسة وجعل جناه في قلبه ألا يسنس ليسن يوراتا أبكين دوشي ينسبا إذا يو يهاتا مكيا إلا zai samu biyan bukatarsa ta yau gidansa yau an yi tebane ba bashi an ɗan samu abin da baki hankali ya kwanta da alhamdulillah sai kwana yana farin ciki gaba an tarar da duniya da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man asba aminan fi sirri wanda ya yawa yi gari yana a cikin aminci a cikin garkensa yana da abincin yau dinsa a cikin to an tara masa duniya da abin da ke cikin da abin da ke cikin Allah ya tabbace kana da gidanka da iyalanka da abincinka na yau haka da matsala domin abu guda biyu da muke shan wahala kamar yadda Allah bai wajabta mana ibadar gobe ba tunda bata zo ba to bai kamata ko mu kwallace wa kanmu arzikin gobe ba domin idan gobe mace zo ba wani muka bar duniya za ta bai mu ibadar gobe za mu ci abincin gobe ba za mu ci ba ko kuma za ka tunda ba ɗora maka ibadar gobe ba to shi kuma kanka fallafa wa ranka akan arzikin gobe ka bauta masa kamar yadda ya umarce ka za ka sha mamaki an gaya wani sufi cewa kwanan alkama ya an waye gari ana sayar da shi dina da guda wato kwanan alkama ana sayar da shi kamar kace kwanan shinkafa ana sayar da shi naira dubu ɗari sai ya kankale da dariya ce a sayar da kwayar alkama shi naira dubu ɗari sai da ba ma'ana ba kwanan shinkafa naira dubu ɗari ba a sayar da kwayar shinkafa naira dubu ɗari aka ce maza yaya haka kana nufin bana ya gaba duniya ke nace ba haka nake nufi ba ni dai a abuduhu kama amara wa huwa yarfudi kama yaqwa adali shi zan bauta masa kamar yadda ya umarce ni shi kuma zai yi arzuta ni kamar yadda ya mini alƙawari ni ka abin da ana nema a wajen na shi ne wa ma kanabtul jinna wal insa illa liya'budun wa wa ma alaka bis salati wa tajur alaiha la yafalu qalilan la yarzuka wa man yattaq illaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaq illaha yaj'al lahu min amrihi yusra to ni abin da ana nema alƙawari ke to ni zan yi abin da ya mun alƙawari shi kuma zai yi cika min alƙawarin da nake da shi ba ni da ba ki ilarfi إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومتودا كل في كتاب مبين أكيد من قال duk wahalar da muke fama da ita yau a duniya tara ne da barinmu da ubangijinmu da komawa wajen halitta duniya kanta halitta ne wanda yake cikin duniya da kanta halitta ne da za mu koma wa Allah kamar yadda Allah ya neme mu mu miƙa lamarin mai zuwa ga Allah bautawa Allah tabaraka wa ta'ala to da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu ta inda ba mu tsammani walau annahu walau walau annahu aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim to da da za su sayar da attaura da injila da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu da sun ci arziki ta saman su da ƙasarsu da ta ko ina arziki ya mamaye su saboda haka muna kiran kanmu da bayan Allah gaba ɗaya cewa mu koma ya zuwa ga Allah mu tuba mu tsayar da halal da haram mu ba da farilla mu tsayar da lafiyar fili mu yawan istighfari mu yawan yi wa annabi salati mu ga ya za mu kare da ubangiji wallahi nikma ko ta irin da mun dure ومنهم من يقول ركيب أبي ولا كذا ربنا أبدا وما أقبل عبد الله وما أقبل عبد الله bawa ba zai fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da zuciyarsa ba illa da Allah sai Allah ya sanya quluban nasi zukatan mutane da su ilaihi tana jerin gwado zuwa gare su bil mutu wa rahama da soyayya da jin kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kasance mai gaggawa ya zuwa gare shi da kowane irin alheri na'am ومنهم من يقول لك كم عليكم أخي ولا إن يقبع أيكي حسن ذاك جينا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا الله كبام نعمة الدنيا إكتنا يوام الجو وفي الآخرة حسنة الآخرة كبام تشاوى أيكي تشي الجنة وإلى عذاب الليل كشي أيامكما عذاب الرجا الله يبام نعمة الدنيا يبام الجنة الآخرة يشي أيام عذاب الرجا البركة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاعل رحمة الله نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك وإنسانك لهم نصيب suna da lada min ma ka samu daga abin da suka aikata a wajen aiki haƙi da addu'o'insu wallahu sari'ul hisab Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawan hisabi ne nan واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعسر في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون wasu ma su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kabar bari yayin sifar matsayi bismillah Allahu akbar Allahu akbar fi ayyamin ma'dudati a kirare ku abubuwan kirayawa su ne ranakun yalyanan nama guda uku kamar yadda yake a wajen Imam Shafi'i amma ni ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaskauta dawowa Makka a kirare ku guda biyu yake fi ranakun na guda biyu ya dawo to fala isma alaihi babu laifi a gare shi wa ma wa man ta'akkara wanda ya jinkirta ya yi kwana dare ya yi kwanaki guda uku ya cika ranakun jifa a yawon tafirki shi ma faɗa ismarai ne babu laifi a gare shi liman taqa amma ga wanda ya yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hajjinsa domin tsoron Allah shine hakikanin aikin hajji na'am wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su sani annakum ilayhi tusharun ku kuna azata ana tara ku ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai saka muku da ayyukan ku na wa min an-nas man yusibu qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli qisam wa min an-nas akwai daga cikin mutane man yuzi muka qawluhu fil hayati shine wanda fadin sa shine maganar sai ke kayatar da kai fil hayati duniya a rayuwar duniya na'am wa yashkurullah har yana kafa Allah sai da alama fi qalbihi a bisa abin da yake cewa cewa wai shi mai kimani ne wa huwa aratu kitab alhali Allah ya san shi mai tsananin husuma ne shi ne akrasu kullu sharikin munafiki ne mai daddadar magana sai ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taran tsawa a cikin shi akan cewa shi mumini ne nan ba zuciya ku tana cike da kafirci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karyata shi wata rana bayan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi karyace karyacensa sai ya ɗan bi magariba haka ya ɗauki makami ya je ta da gonar mumini ta wani musulmi ta kawo gona ta kawo ta kawo irin ta zare kai din nan ta fara tsaba ka da nuna ba ga wanda ya yi ya tsara ya duku ga mare ya bidare ya dinga sarewa ya dinga sarewa bayan ya gama duk inda ya ga wani jashi ko wata saniya ko wani rakubi na musulmi da sare kamarsa saboda tsaye da musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya kare gashi shi ne wa huwa nabi wa idza tawalla Allah ya tona aikinsa yace wa idza tawalla وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل والله لا يحب الفساد wa idza ta'amma idan ya bada baya ta'afi darbi sai yayi barza a yi tafiya a bayan kasa yufsi da fiha domin yayi barza a cikin sa wa yuhlika harfa ya halakar da amfanin gonan mutane wal nasla da 'ya'yan dabbobin mutane kai wannan ya fi da barna wallahu la yuhibbul fasad Allah tabaraka wa ta'ala baya san Allah kuma irin wannan barna da take faruwa a yanzu na a duniya musulmi su ɗauki makamai su zo su samu musulmi suna sallah a masallaci ko suna karatu alƙur'ani ko suna ibada su kakkashe su su toshe ƙofar masallacin su bi bindige su gaba ɗaya su kame ƴaƴansu su ƙone gidajensu su je su ɓanna a dabbobi su ba iyaka kuma duk wannan magana wai ina yin magana ke ɓanna su ja wato su musulmi ne kuma aikin musulmi su ke yi وهو على ذلك الإسلام وأنه قرآن الحقيقة قد لا لأباية كفا لا والله لا يضل الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له إذا أن يا مصر اتق الله كذلك ورقنا تبارك وتعالى أبكي أيتك أكذبهم عزته sai kyama ko girman kai da ke baya so a gaya masa gaskiya yana ganin akan daidai yake shine yake kan gaskiya shine yake kan daidai aka zan hu izzatu bil ismi da sako wal uduba fa hasbuhu jahannam wannan wutar jahannama ta ishe shi wa nabisan bihar in kuma an ce jahannama ita ce gudan kwanciyar mutum to wannan jibila ta yi muni Allah ya kiyaye mutum
ومن الناس من يشتري نفسه من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس akwai daga cikin mutane man ya firi nafsa wanda yake sayar da kansa ittiga a marbatin lahi dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala shi da haibu yayin da musulmai suka cutar da shi ya yi hijira zuwa ga Madina ya bar musu dukiyoyin su wallahu rabbuhu bil ibad Allah mai rautsawa ne bil ibad da bayinsa yayin da ya shirya da su ya zuwa abin da yarda su ke cikin يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين wannan aya ta sauka ne a wajen akan Abdullahi ibn Salam ma babban malamin nan na shi Yahudawa wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da mutanensa bayan sun shiga idan ranar asabar ta zo to sai abin yana yi musu girma saboda suna girmama asabar ba sa yi kowane aiki a cikin asabar ya zo sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nemi dama a wajensa cewa ya bar su na da harkar su na girmama asabar sannan kuma suke cikin naman rakumi sannan kuma suka zuba da manzo Allah sun saba dan barkin masu dinga yi ya mun ne ka taura ai da ma littafin Allah ne Allah ya dauka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya musu cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda ku imani da Allah tabaraka wa ta'ala udkhulu fi silmi kafa wato ku shiga cikin wato musulunci gaba daya ba wani dogo komin ku ya koma musulunci gaba daya fi silmi kafa wala tattabu kudwat shaytan kada ku bi hanyoyi na shaytan wanda to kawata kawatan sa innahu lakum adu mubin domin shaytan aduul maki ne bai bayyana miyar gaba a gare ku na'am فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم in zanantum idan kuma kun karkata gabarin shiga musulunci gaba daya min ba da baja arkul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku bayan kun karanta sufofin manzon Allah a cikin at-taura inda za a aice shi da inda zai yi hijira da dukkan sufofin sa yadda yake cikin at-taura kuma Allah ya ganar da ku har kun zo kun yi imani sannan bayan haka kuka darje kuka juya baya bayan gaskiya ta zo muku to ba nan muku sani Allah ubangiji azizun mabuwayi ne babu wani abu wanda zai gagare shi ba abin da zai hana su kama ku hakimun gwani ne a cikin aikinsa nan هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في قبل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع
hal الأمور yanzuruna ai babu abinda wa'annan masu karkasa masu darjewa da kuma barin addini din nan babu abinda suke jira illa ayyatihumullah sai al'amarin Allah ya zo musu na fi zulalin min al-ghamami a cikin girgije wato a cikin wata inuwa na girgije wal mala'ikatu da mala'iku wa quliya wa shida azaba da musu kenan wa quliya lamu a gama al'amari da halakar da su wa ila Allah turja'u al-umur al'amra gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zai saka wa kowa da irin aikin sa nan
بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن الله شديد العقاب فاسأل إسرائيل كتم بني إسرائيل منا كم آتيناهم من آيات بينات da yawa muka zo musu daga ayoyi wanda suke bayyanannu ko kuma masu bayyanar da gaskiya a fili kamar wato tsaga kogi da saukar da madalo da da da soyayyen naman makwarwa ko ce ko ce makara suka suka canja ta saboda kafirci wa man yubadil ni'matan Allah duk wanda ya shar da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi masa bin ba'di ma da alu bayan ta zo masa ba saboda kashi to fa inna Allah shadidul iqab hakika Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin azaba ne nan قيل للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب zuyina lillazi da kafaru an kawata wa waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala hayati duniya an kawata musu rayuwar duniya walla waskaruna har ma suna izgili min allazina amanu ga wanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kaman bilalu da amaru da da da ruhailu har yanzu irin wannan izgili yana nan yana yana yana yana yana yana yana yana yana yawo a yanzu har har wa'in mutane da Allah ya ba su duniya suna gaya wa masu karatu a Qur'ani wai suna sun dage wa ayyuka a Qur'ani ne wai na ayyuka ba dinka da nisa lilla lilla lilla an kawata lilla lilla awal lilla lilla lilla kamar ruha da lilla wani kamar suna iski lilla lilla awal wanda lilla ta kofa kofa yau mai kiyamata hakika wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ka ji tsoron kafirci da Allah to suna sama da su yau mai kiyamata ranar tashin alkiyama lamarin ba a duniya yake ba sai a ranar tashin alkiyama wallahu Allah tabaraka wa ta'ala yarzuku yana arzuta man ya sha'u wanda ya so bi gairi hisabin ba tare da kidaya ba wato ba tare da hisabi ba arziki mai yalwa a lahira ko kuma a duniya domin al'adar Allah a duniya ya arzuta mumini kullum ba tare da hisabi ba ba kuma da inda ya yi tsammani ba da wayar isa.
فالناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس mutane sun kasance ummatan wato al'umma wahidatan guda ɗaya a kai imani sai suka saba sashi ce imani da Allah sashi ce kafin ce saboda haka idan an duba tarihi ta adam ai duk gaba ɗayan mu yaya annabi adam ne wasu ba haka idan in ba ba wani canji a duniya ba sai a yaya annabi guda za su zama an samu kafirai a cikin su ko karan nasu mutane sun kasance a asali ummatan wahidatan al'umma guda ɗaya ne wato gaba da akan imani suka saba shi sashi ya imani sashi kuma ya kafirce saboda sashi da suka kafirce ba ba asan mahu da sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu albishir a wayanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala da aljanna wa munzirin suna mai gargadi a wayanda suka kafir masu gargadi a wayanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala da azabar wuta وأنزل معه الكتاب يتوقف للذاتي شيل للتفايت على رسول النبوة إلى بالحق تجسيا هي حكومة دوما للكتاب يا حكمتي بين الناس كان متعنى في مكتبه فيه أكيد أبن السكابة أكيد أنا أديني وما اختلف فيه باب وين السكابة أكيد أديني إلا الذين أوتوا سوين دا أكا بعض للكتاب kafi suka yi imani da shi kafi kuma suka kafirce min ba da ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyana sun zo musu a duka kadaisakan Allah tabaraka wa ta'ala bagaya saboda zalunci daga su kafirai din bai nawo a tsakanin fa hada Allahu allazina amanu sai Allah ya shigar da wanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala bi maftalahu fihi da abin da suka saba a cikin sa min al-haqq na gaskiya bi iznihi da iznin Allah mu'minai suka yi komawa suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala suka shirye su wallahu wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryatar da wanda ya so ila siratal mustaqim ya zuwa tafarki wanda yake madaidaiciya Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu zai hanya madaidaiciya ya kuma tabbatar da ya da mu a kayanta.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
Am hasibtu wanda ya sauka ne a lokacin da wani tsanani ya samu kuɗi sai Allah ta baraka ta na ta bai masa am hasibtu shin kuna da sau an tadkulul jannata za ku shiga aljanna haka kawai a cikin wannan ma ya tiku kuma mutumin da ji da karomin tsabtiku misalin abin da ya samu waɗanda suka gabatu na gabanin ku daga muminai na sauran al'ummomi na jarrabe jarrabe suka yi hakuri kuna tsammanin za ku nuna haka ba zai same ku ba ai zai same ku kuma ku yi hakuri kamar yadda suka yi kuka suka yi hakuri matsalolin ba ta tsanance tsanance ya same su wasan ra'u da kuwa to shi da tsanance tsanance tsananin talauci shi ne ba sa'u wannan ra'u da rashin lafiya wa zulzulu aka girgizar da su da nau'o'i na bala'i hatta ya kulu rasulu har manzansu da kansa ya faɗa wannan zina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da su ce kai mata na sanin ba yau ne ne ne taimakon Allah nan yake zai zo ne shi da har yanzu mata na sanin ba ala ka gaya musu inna nasarallahi qaribun taimakon Allah قريب يلا قطع نام
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة تنبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تنفقون me kuke ciyarwa wato maza ma'ana abinda kuke ciyar da shi mai tambaya din nan ya tsari maka maza yunfiqun suna tambaya ka ya Muhammadu maza yunfiqun menene za ku ciyar ne mai tambayar nan shine amrul jamu dattijo ne mai dukiya da yawa yanzu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin da infaqin nan da Allah ya umarta mu na da dukiya shin me za mu ciyar me za mu bayar kuma a suwa za mu bayar kun ga gaya muku ma amfantum min khairin abinda kuka ciyar da alheri to ga wanda za ku ba fadil walidaini za ku ciyar ne a ma'aikanku wa naqrabina da mabukantanku ƴan uwanku wal yakama da marayu wal miskini da kuma miskine masu ƙaramin ƙarfi wal mustabili da ɗan tafarki wanda guzurinsa ya ƙare wannan su ne za ku ciyar musu da abin da za ku ciyar ma kan alumin khairin abin da kuke aikatawa na alheri ciyarwa ko wani safa ko fa inda Allah bi alim Allah masani ne da shi ma'ana Allah ya san shi kuma zai yi muku sakayya mai kyau da shi na'am akan كتب عليكم القتال وهو كفر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال Allah ya farlanta akan ku al-qitalu yaƙi ga kafirai wa lilkufar ga kafirai wa huwa kurhun lakum alhali shi ko abin tsiri a gare ku ba ba so saboda wahalarsa wa asa an takrahu shay'an ya kusanta ku ci abu a zuciyanku wa huwa khairun lakum wannan abin da kuke ci kuma alheri ne gare ku wa asa da yawa za ku so abu wa huwa sharrun lakum alhali kuma sharri ne gare ku saboda karkatar rai da son zuciya zuwa gare shi والله يعلم الله تبارك وتعالى يا سلحك وأنتم لا تعلمون أن هذه قوة كسلي بعد
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكثر عند الله والفتنة أكثر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
wannan aya ta kafar ya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu masu mahara wato wanda ya ya Abdullahi ibn Jahshin shine jagora a cikin wannan rundunar suka je suka yaƙi mushrikai suka kashe ibn al-Hadrami a ƙarshen yini na Jumada akhir sai bayan sun kashe sai na ya bayyana cewa a farkon watan Rajab ne sai kafirai suka ci gaba da wato aibata musulmi da goron damuwa sun keta suna da awar addinin su na Allah ne sun keta al'umma na watan Rajab sun yaki a ciki shi ne Allah tabaraka ta'ala saboda yasa ayoyin alunak al-shahr al-haram kitabin bi suna tambayar ka wato a duka wata mai al'umma wato yaki a cikin sa kun ga gaya muku eh lallai kitabun fi kabir yaki a cikin wata mai al'umma abu ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma wasattu an sabilillah kada mutane ga barin addinin Allah wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil harami da kada mutane ga barin masallaci mai alhurma kamar yadda suka kafiran makka suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama shiga makka wajen umra a hudaybiya wa ikraji ahlihi da fitar da mutanen cikin makka cikin harami musulmi kenan annabi da sahabbansa a cikin garin su makka suna cikin nutsuwarsu to wannan akbaru inda Allah ai shi ya fi wani yaƙi a cikin rajab girma kaga an jera musu abubuwa guda hudu wanda dukkan manya-manya ne wanda su kafiran nan su suka aikata shi a musulmi wannan akbar inda Allah wal fitnatu kafirci da shirka da Allah akbar shi ya fi girma min al daga kisa shi ne yaƙi a cikin wata mai alhurma wala ya zaluna ba za su kushe ba masu kafirai nan fasola suka yi ba za su kushe ba suna yaƙin tatilunakum suna yaƙan ku ya ku muminai hatta yarzukum an dinukum har sai sun dawo da ku gabanin addininku wannan sun san da Allah ya faɗi wannan kalma har gobe haka take ta kowace hanya ya kanta musulmi ake yi ta ɗabi'a tun ana yaƙi a fili har aka dawo ana yaƙi aka zo yadda aka ce zuhazul fikri ya kanta tunani wato ba za su kushe ba suna ya kanta ku hatayar sukun har sai sun dawo da ku an dininku gabanin addininku in istadahu in za su iya to wa man yartadi minkum an dinihi wanda ya ridda daga cikin ku gaba da addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri to fa ulaika wa insanin ka ba wanda suka ridda habilat amaluhum ayyukan su suka kawo guje fi dunya wal akhirah a duniya da lahira now wa ulaika kuma wa insanin ka kuma ashabul nar ma abota wuta kun fiha kalidun su masu dawwama ne a cikin wutar إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم idan nazina amanu hakika wanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wanda zina hajaru da wanda suka yi hijira suka bar gidajensu wajahadu suka yi jihadi fi sabilillah dan ɗaukar kalmar Allah ulaika wa insalinka yarsuna rahmat yarjau yarsuna suna kaunar rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kadansa wallahu Allah tabaraka wa ta'ala gahurun mai gafara ne ga mu'minai rahimun mai jin kai ne da sunan
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الحق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لأخلدكم إن الله عزيز حكيم يسألونك عن الكمر والميسر suna tambayanka a bisa hukuncin giya da kuma tata kokarta me hukuncin su kulka gaya musu fihi ma ismun kabiru a cikin sha'anin giya da tata akwai sako mai yawa ba masu abin da ke wato abin da ke tabbata a cikinsa na husuma da zage-zage da maganganu na alfasa da baye kuma a ciki wa manatu linnasi da kuma amfani a mutane dan jin daɗi kaɗan da nishaɗin da giya take sakawa dan samun zuciya a banza a wajen tata duk wannan akwai amma wa ismu ma saƙonsu wato laifin da yake ciki akbaru min nafsihi ma ya fi amfanin girma wannan ayar ta saukare wato kafin a haramta jiya da tatan kai tsaye an fara rage mata ƙarfi wa ya tsaru laka kuma sa tambayar ka ma za yi sukun menene wato gwargwadon abinda suke ci za su ciyar da dukiyarsu sun ka gaya musu al'abu za su ciyar da wato al'abu saura wani hadisi ya zaci wani hadisi mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta duba lima anfaqa al-fadla min malihi wa amsaka al-fadla min qawli aljanna ta tabbata ga wanda ya ciyar da saura daga dukiyarsa cewa kulil abu ma'ana idan zaka ciyar da dukiya wato ka bayar da abin da ya saura daga bukatarka ba karanci ba ne ba kyauta ba ne ba jarumta ba ne ka tattara abin da yake hannunka ka bayar kai kuma a tsuguna irin mutanen da ake cewa ai mutane ne masu kyauta wani lokaci hatsi ma a cikin filmi sai su fake sai su kyautar gidansu a kwana haka to mi kai kamar a ce mutum ne fa lokacin sallah yayi lokacin sallar azhar sai ana ta sallah shi kuma yana ta lafiya na shi da yin wani ba wai kyauta bane ko karanci ko wani ɗabi'a ne mai kyau wanda Allah da Annabi yake so ba haka bane wato yas'aluna ka suna tambaye ka ma za yufiqun menene za su ciyar kulil abu ka gaya musu abin da ya saura misali kaddarawa da a addibinka kana da naira ɗari biyar ko ɗari shida sai kai tunani to lallai wannan ɗari biyar ɗin za ta iya saya mun gari kila sai gari na ɗari hudu to kila ɗari biyu za su yi mun cefane ko ba haka ba to sai wani ya tsaya yana ce wallahi tallahi yau gidan da za a kwana haka a tsari irin na shari'a ba ta sai ka cire naira ɗari ka bayar sai kuma gidanka ya yi kunu ba sai ka ce Allah shi ne mu amma in ya kai za ka ɗan bayar za ka bayar dubu ɗari biyar ɗin ɗari bakwai ne da kai in ka bayar ɗari na in ka bayar naira ba ɗari za ka bayar ba sai ka raba ɗari biyu ka ba da naira hamsin naira hamsin ka tafi a wuta. To kai wannan ita ce fatawar shehu tijjani. Amma ba wancan din da ake magana ba shi ne karanci ba. A ya kawai ni ne na wani shi har kuma kuma da kwana kuma ka kusa da ka ka kai hakuri in za ka iya karanta ka ce mata ba wa Allah ka dan yi hakuri an ji ba ka zo gidan mu zai ba abin da ka so zo mu ci gaba daya sai ka fito da shi gobe ku ci da kuma haka ba amma ka ba shi ka gidan ka kuma ka dawo kana cewa kai sai ka dawo kana kokonto ka dinga cewa Allah ya yi alkawari in ka ba da daya Allah zai ba ka goma to ka ba da naira da ni tun jiya har yanzu ba ba ka dubu ba kada ba ka kokonto a wajen Allah eh kai ka ba maka shakka yawwa kullin abu ka gaya musu saura za ku ba sauran da ya saura a bukata ko da baka ba da ita sadaka ba haka za ka kwana in shi za ka ba na yawwa kazalika haka ne yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah ke bayyana muku ayatu la'allakum tatafakkarun hakika za ku za ku za ku yi tunani a cikin ayoyin Allah to haka addini abin fahimta ne na'am في الدنيا والآخرة حقيقة لأنكم تتفكروا ذاك الشنائي في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة ويسألونك سنة تنبيلك عن اليتامى أدسى ملايو يا يزاق يقولك ملايو فقل إسلاه لهم إسلاه جارة أغريسو أكين دوكيوينسو شيئا فالهيري واتو جارة دوكيوينسو أدلاتا da kuma a shigar da su in sun kai shekaru wanda za a dinga su juya dukiyar su da su suna gani shi ne ya fi aha wa in su kawan su ka wa in su ka ne idan kuka cuɗanyayya da su wato a cikin na faɗa na abinci to fa ikwanu ku ɗan uwan ku ne wallahu kuma Allah ya san al-muftiyanan mufsida ya san mai banna daga cikin ku min al-musli da mai gyara Allah ya san wanda zai iya riƙe amana da wanda ba zai iya riƙe wallahu walau sha Allah da Allah ya ga dama da da takum da ya kunta ta muku ya wa'ala da ku inna Allah hakika Allah azizun mabwayi da hakimu wani
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات يا قوم إليه kada ku auri mata mushrikai kafirai hatta yumin har sai kun imani da Allah tabaraka wa ta'ala wal amatu mu'minatu baiwa mu'mina baka ita ce ta fi alheri daga mushrika ya fara walau ala ajabakum ko da kyawunsu ya ƙayatar da ku wannan aya ta sauka akan wani sahabi yana da wata mata wata mata a maka kyakkyawa mai asali mai dukiya mai farin jini tana san sa sosai yana san ta sosai suna tare a zamanin jahiliya har sai musulunta da ya musulunta bayan ya yi imani da Allah an yi jira wata rana ya zo makka sai ta ganshi sai ta ce masa yaya sai ce mata ayya ai abin da kike yake tsakaninmu da ke ga mummunan aikin na musulunci ya hana na riga na musulunta musulunci kuma ya haramta zina ina musulmi kan ba zan yi zina ba sai ta tunda ya hana aka yana aure mata aure ne mana to a nan magana auren da sai wani aya ta tare wala san kun mushrika da kada ku auri mushrikai mata komin kansu komin asalinsu komin zuciyarsu har sai sun zama masu imani wala amatun mu'minatun baiwa mu'mina haka na aya ta zo baka Abdullahi ibn Rawaha yana da baiwarsa mumina ne kuma baka irin kai masa laifi ya kalle ta da baki to bayan ya bare da sai wannan abu da yayi masa cewa ya bari musulma da hannunsa ko da bai wata da shi abin ya wata ya dame shi sai ya maza ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga abin da ya aikata sai wace ya maza ga manzo Allah ta amma dai sakamakon malin da ya mata ya yi wa kansa tara ya yanta ta sannan ya yi wa kansa hukunci zai aure ta zama matarsa faɗa a cikin gidan balarabe to ya zo da wannan sai ya zama sai kuma mutane suna yi masa dariya ya auri baiwarsa kuma baiwar ma faɗa to shi ne Allah ta baraka ta ce wa la'amatu mu'minatun baiwa mu'mina baka khairun ita ce ta ta alhairi min mushrikatin daga ya fara wala ba da batun koda ta bakkarar ta baku mamaki ta ayatin da kojan kanta da dukiyarta wannan fa banda ahli kitabi ahli kitabi kan mushrikai ne amma an yarda ai aure a tsakaninmu da su saboda suna da littafi na'am Na'am. Wala tunkul mushrikina haka nan kuma mazaje mataye mataye mu'minai kada ku auri maza mushrikai hatta yu'minu har sai kun yi imani da Allah wala abdu mu'minun bawa mu'mini ko da baki ne khairu shi ya fi alheri daga bawa wato ko da fadi ne kuma da wala ma jabakum ko da fadin ya ba kansu da asalin su ya ba su mamaki ula'ika wancaninka kuma abota kafirci ya suna kiran mutane na